wannan kuma ya ce yana da mata guda biyu kuma yana yawaita tafiye-tafiye amma idan ya dawo kowane lokaci sai amarya ta sa rigima cewa a gurinta zai sauka Allahu akbar shauki tun da ne matan nashi guda biyu wai ya kamata ya yi ko dole ko a gurin amarya zai ta sauka duk lokacin da ya dawo
in uwar gida ta yafe amma shauki ne na'am Eh, kuma ita ce karama ta kirkice ita sai a gunta za a sauka na'am sai a zaunar da ita a ganar da ita in bata san karatun ba to ba haka ake yi ba na'am kada ya zama an gobe be zai ta sauka wajen mace ɗaya sai an je an taso shi an mai da shi can a sai a gaya mata ba haka ake ba ko da ya tashi ya tafiya ya bar ɗakinta ko ya tafiya ba ɗakinta ba idan ya dawo wacce kwananta naubarta ya dawo tana wannan matan mu suke cewa girkinta wacce ya samu tana kan aiki girkinta ne ma'ana sai sauka a wajenta Eh, ba kullum in ya dawo ba ita ce wajen ta zai sauka ba a haka in dai dawowa ta gewayo ya zo ya same ta tana cikin hidimar aiki ran nan to kaga zai sauka gurin ta ya dace da haka yawwa idan ko wani dawo ya zo ya dawo ya samu ba ita ce da girki a uwar gida ce sai ya sauka a wajen uwar gida a yi adalci wannan shine abin da ya fi kamata amma u- amma uzurin da za mu yi wa wannan amarya mai himma gaskiya tana da shauƙin mai gidan ɗaya kenan sannan kuma bata sani ba a nuna a nosar da ita idan ko ta sani shauƙin ne kawai ya kwashe ta to uz- abu na biyunta rashin adalci ne Eh, na'am Allah ka ba mu dacewa
Ah, wato ba zai biye mata ba ne ba zai biye mata ba na'am wannan kuma tambayar da yake cewa shi mutum ne yana yawaita azumi da sallah ma'ana na nafilfili ke na ga to amma kuma Allah ya zarce shi da yawan saban Allah na lillahi wa inna- ya ce kuma duk lokacin da saban ya motsa in bai yi ba baya samun nutsuwa da shi yake so a ba shawara wai ya zai yi
To, Subhanallah.
wannan sai dai addu'a da kuma kamun kafa da manzon Allah. Ya ci gaba da tsallarsa da azuminsa kuma yana ta neman taimakon Allah yana ta wasili da manzon Allah ba shi da wani magani sai komawa ga Allah. Sannan da yawaita yi wa annabi salati da tawassuli da kamun kafa da manzon Allah sannan kuma ya ta ya ta yaƙi da shaitan ɗinsa da zuciyarsa. Duk sannan zuciya ta shirya masa ya je ya aikata abin da yake ba mai kyau ba. ya yaƙi da zuciyar yaƙi duk abin da ka zuciya ta shirya maka to sharri ne imam al-fazazi yana cewa wa mal khairu illa fil ladhi anta tashna'u Mm, ba alkhairi sai abin da zuciya da kai kuma kuke kyamun sa saban nan ka bar shi ka guje masa ka koma ga Allah abin da baka so din nan na tsayawa a hanyar Allah da ibada da koyi da annabi da shedan yake sa to ka shi zaka kama a rike annabi sosai babban makamin kenan Allah Allah ka kiyaye mu da yawaita salati kuma damuwar da yake da istighfari duk zai taimaka masa wajen barin wannan aikata saban
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالزفر
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Allah ya ce waɗannan bayi da suka ce Ubangiji Allah shine Ubangijin su sannan suka samu yin istiƙama cikin bautarsa da kaɗaita shi da kuma bin annabinsa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ce to Musa Allah mu ne masoyanku a a rayuwa ta duniya da kuma ta lahira sannan wala kun fiya ma tashtahi anfusukum a rayuwarku ta lahira gidajen aljanna na rahama da za mu sa ku wato a cikinta akwai abin da dukkanin rayukanku take sha'awa wala kun fiya ma tad'una a cikin kuma wannan mazauni na aljanna na lahira akwai abin da duk kuke kiraye kuke bukata zuwa gare shi duk an tanadan muku shi nuzulan min ghafurir rahim wannan kuma ni'ima da abin da aka tattalan muku saukarwa ne daga ubangiji Allah mai gafara rahimun mai jin kai ga bayinsa
wa man ahsanu qawlan mimman دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وانا كما wato tana magana ko daga nan ne ubangiji Allah yake irshadi zuwa masu kira zuwa ga Allah wato ladubban su da kuma abin da ya kamata ya zama ladabi ga masu du'at wannan ta yi taujihi ne zuwa adda'awatu ilallahi wa adabu almuqimina biha adabu du'ati masu kira zuwa ga Allah laduban da ya kamata ko ya wajaba gare su shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man ahsan ainihin kaulan babu daya mafi kyan fadi abun fada ya fada min man da'a ilallahi ga wanda ya kira a maganarsa zuwa abu Allah a kama manzon Allah wannan to magana wannan shine mafi kyau ga duk wata mai magana da duk kuma magana mai magana bayan ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai kaga ya yi kira zuwa kwarai kuma shi ma ya aikata aiki na kwarai kada mutum ya kira bayi zuwa Allah abu Allah a so manzo Allah a rike sunna kuma mutum ya zama shi ba haka ba idan aka yi haka to an samu matsala a'a ya kira izon zance mafi kyau na Allah da manzon Allah ya tura bayi zuwa Allah kuma shi ma ya zama anila salihan ya aikata aiki na kwarai shine abin da ya kira zuwa gare shi ya aikata shi kada mutum ya faɗi Allah ya kiran bayi zuwa Allah kuma shi ya ƙi bin Allah wannan bai kamata ba mai waƙa yana ma faɗa yana cewa arun alaika idza fa'alta azimun ko kai kira zuwa bin Allah kai kuma ka bin Allah to wannan wani tsiraici ne da kuma abu wannan yake bai kamata ba ka bi Allah kai kira abu Allah kai ma ka bi Allah wannan shine to kaga kira zuwa ga Allah kuma ga ladabin kira wa qala kuma ya faɗa shi mai kira zuwa ga Allah ya ce inna ni hakika ni ma da nake kiran ku zuwa ga Allah nan ina cewa ku zama musulmi mu'minai inna ni hakika ni minal muslimina ina daga cikin musulmai masu mika wuya ga Allah wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة كيكاوا da mummuna ba sa yin daidai ɗabi'a mai kyau da mummuna ɗabi'a ba sa yin daidai in dai a rayuwa ce ice idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummuna ɗabi'a da wacce take kyakkyawa idan wani ya zo ya maka mai muni ko ya maka wani hali mara kyau to ka tunkuɗe wannan da kai kuma yi masa ɗabi'a mai kyau kyakkyawa idfa abillati hiya ahsan a gani tarbiyyantarwar Allah kenan da bayansa eh saboda haka ɗabi'ar manzon Allah kenan akai masa mummuna sai ya kyakkyawa fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun sai ya zamanto wannan da tsakaninka da tsakaninka da shi akwai kiyayya yana kinka yana munana maka kai kuma ka zo kana masa alkhairi ka tunkuɗa sharrinsa da alkhairinka ana nan a haka ka annahu wata rana sai ya zama a gare ka kai ka ce shi waliyun wani babban masoyi gare ka hamimun kuma ba daɗinka wanda yake matsananin soyayya sadiƙinka shine hamim anan ba na ruwan zafi na tafasasshen nan na jahannama ba shi ma hamim ne amma nan a hamim abin da ya zo waliyun masoyi hamimin wanda yake kuma badadi wanda yake mai gazgatawa gare ka wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim wa ma yulaqaha babu mai gamuwa da wannan ɗabi'a ya yi ta shine ya kyakkyawa yayin da aka yi masa mummuna don a tunkuɗa sharri kada ya ɗore illallazi na sabaru sai waɗannan da suka yi wato ainihin haƙuri shine kyakkyawa ka yi kyakkyawan an maka mummuna abinda ake nufi yayin da wani ya zo ya maka wauta ya yi ma jafa'i to kai kuma ka yi afuwa ka jure yayin da wani ya zo ya maka wani abin da za ka tashi karama to kai kuma ka basu ka bi shi da haƙuri yauwa yayin da wani ya zo ya maka wani abin da zai zama na damuwa ko ya nuna ba zai baka abinsa ba to kana samu kai kuma ka bashi to ka yi dafa usai a tibil hasanati kenan to yin wannan ɗabi'ar a ɗauka lamari ne mai nauyi babu wanda yake iya gamuwa da wannan halin daukan wannan ɗabi'a ya kuma aikata ta a cikin bayi wato sai da taimakon Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu mai iya gamuwa da haka ma'ana ya dauka illa na sabaru sai waɗannan da suka yi haƙuri ainihin a cikin bin Allah da kuma sadar da umarninsa Allah ka samu ne wa ma yulaqaha babu dai masu iya gamuwa da yin haka a yi masa sharri ya yi alkhairi a cuce shi ya yafe a sa shi a yi wauta ya yi haƙuri ya jure illa zu hazzin azim sai ma'abocin wato ainihin rabo na lada babba daga gurin Allah wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah إنه هو السميع العليم yace yayin da kuma nazgum mai juyarwa minan shaidani na daga shaidan yanzu naka yake juyar da kai daga barin wato ainihin daukan wannan hasla ɗabi'a mai kyau wato aima mummuna kai kyakkyawa shine daukan hasana da tunkuɗe sai'a yayin da shaidan yake tunkuɗo maka sharrinsa ya ture ka ya juyar da kai daga barin haka yayin da ka ji shaidan zai haɗa ka za ka yi alkhairi amma sharri ko za ka yi haƙuri yana ina haka kawai za ka kyale shi a dinga raina ku ku ba yan garin ba ne eh kofin ka asali aka yi ta shaidan ya shigo kenan wani gani gani ake maka haka kawai kawai ka ci uban sama to shaidan ne to yayin da ka ji wannan a zuciyarka sai Allah ya gaya maka yadda za ka yi shaidan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to fasta iz billahi maza maza an kaji haka ka nemi tsari daga ubangiji Allah wato da sharrin shaidan ne innahu haqiqa shi ko ubangiji Allah huwa sami'u shine mai ji al'alim wanda yake masani da dukkanin abin da yake faruwa a cikin zukata da fili
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله كما أتكلمنا آية Allah an saukar da wannan aya Allah yana mai ambatan irin ni'imomi da ya yi ga bayinsa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa min ayatihi al-lailu wan naharu ina daga ayoyi na ni'imar Allah da ya mana mu bayinsa dare da rana da Allah ya ban mu ba dare ba rana ba ma gane dare ba ma gane rana sai mu sai mu rayu a burkice wa shamsu wal qamaru daga ayoyinsa kuma rana da wata duka Allah ya ba mu su ya sako mana muna gane dare mu gane rana mu huta mu tashi mu je mu nemi abinci mu harkokin mu cikin rana kuma sai Allah ya ce amma ku kwana da sani la tasjudu lishamsi wala lil qamar kada ku yi sujada bauta ga rana ko ga wata ku haɗa ni da wani kamar rana to kaga anan ishara ce akwai masu bautar rana akwai kuma masu bautar wata a cikin bayi to Allah ya ce kar ai haka shi kaɗai ne abun bautawa kuma rana da watan nan ba ya ɗoro mana su a sama mana ganin su bane don mu bauta musu a su ma bayi ne na Allah Allah ce kada ai musu sujada kada a bauta musu wasu lillahi ku yi sujada ya ku bayi zuwa ga ubangiji Allah allazi khalaqahun wannan da ya halicci rana da wata ya halicci dare da rana shi Allah shi ya halicce su to shi za ku yi wa sujada in kuntum in kun kasance ta abuduna kuna masu bauta iyahu ga ubangiji Allah to shi za ku yi wa sujada ba rana ba ba kuma wata ba
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون idan ko kuka zama kun yi wato suka girman kai su bayi masu sujada ga wannan Allah to fallazina inda rabbika hakika bayi waɗannan da suke wajen ubangijinka su yusabbihuna lahu suna yin sujada da tasbihi da tsarkakewa da kadaitawa ga Allah mana idan wasu mutane sun ce su rana za su yi wa sujada ko wata za su yi wa sujada su nawa ne amma bayin da suke inda rabbika nan ga ubangijinka mala'iku da sauran halitta daban-daban da Allah shi ya sani ko mala'iku adadinsu su Allah kaɗai shi ya sani wa ma ya alamu junu da rabbika illa ko to ko mala'iku na sammai da na ƙasai da sauran halittu daban-daban su ga Allah suke yin sujada ga Allah suke bautawa don haka idan har dai suka yi girman kai suka bautawa rana ko wata mutane ko suka bautawa wani Allah to su kwana da sani bayan da suke ga Ubangiji suna yin tasbihi da sujada da kaɗaitawa lahu ga Allah. billaili da daddare wannan hara da kuma rana wahum hakika su waɗannan bayi na jinsin mala'iku da kuma muminai la yasamuna babu suna kosawa daga barin wato bauta da sujada ga ubangiji Allah ta'ala
wa min ayati annaka tara al-ardha khashi'ah فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحييها لمهي الموتى إنه على كل شيء قدير إن لقد شن إمومي da kuma wato ayoyin alama ta ainihin baiwar Allah ga bayansa shi ne ce daga ayoyinsa ne Allah tabaraka wa ta'ala innaka haƙiƙa kai taral arba kana kallon ƙasa kai bawa na Allah zaka kalli ƙasa inna ka ganda a shimfiɗe atan busasshiya ba komai ta zama faƙo wai za an zana alai halma idan muka saukar da ruwa akan wannan ƙasar sai ka ga wannan ƙasar hitazat ta wato ta motsa mana ta harraka ta motsa duk ko ina ɗinta kuma ya motsa shine ta samu girgizuwa da sababin saukar da ruwa a kanta na rahama warabat kuma za ka same ta wannan ta zama ta ta bubbuɗe ƙasar ta kukumbura shine rabat ta samu girgiza ta samu kumbura ta samu kuma wato bubbuɗewa daga nan kuma kaga alkhairi nata kuma zai bayyana ga ruwa na rahama ya sauka a kanta kuma a nan ne Allah ya riga ya raya ƙasa bayan da matacciya ce a nan kuma za a zo a yi shuka kuma a samu abinci a samu dukkanin alkhairi yace to innal ladhi ahyaha haƙiƙa wannan da ya raya ƙasa ta zama haka lam khayil mauta wallahi shi mai raya dukkanin matattu ne in sun mutu innahu haƙiƙa shi ubangiji Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkanin komai da komai innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khayrun amman yati aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum إنه بما تعملون بصير sir wannan aya ta sauka ne akan abu jahal da ammaru dan yasir da irin wulakantar wadda abu jahal yake musu da cin mutuncin da yake wa ammaru dan yasir bawan allah mummune wanda suka zama bayi masu kuma bin addinin Allah kuma tare da manzo Allah wulakantar da su cewa wulakantattu ne to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato afaman innal ladzina haqiqa kaga waɗannan yalhiduna da suke yin taurin kai da musu fi ayatina cikin ayoyin mu shine alqur'ani ai babu suna masu wato ainihin buya a gare mu ko da duk inda suke zamu zamu damƙe su ne eh yace to dukkan faman yalqa finnari wannan yulqa wannan aka jefa shi cikin wutar jahannama khairun shine mafifici shine Abu Jahl kaji kenan inda ya fito shi ya abin da ya ga dama amma da sannu za a kwashe shi a jefa shi cikin wuta shi ne mafifici da yake wulakantar da amaru dan yasir amma ya ce yau alkiyamata ko ko wannan zai zo ainihin ranar alkiyama wannan zai zo aminan amintaccen ranar alkiyama ba shi ba shiga wuta zai shiga ni'imar Allah shine amaru dan yasir to shi ne mafifici ko ko wanda za ya zo lahira za a jefa shi a jahannama kaga jawabi mafifici a gurin Allah da bayan Allah wanda zai zo lahira a girmama shi yana mai cike da imani a sashi a aljanna wulakantacce shine Abu Jahal yana zuwa dama za a kwashe shi a watsa shi cikin jahannama saboda haka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga irin izayar da ake musu ba halin karɓarsu ba halin ƙwatarsu mamallakansu kafirai ne sa abu jihar suna taɗa da zigawa ana daɗa wahalar da su a sa a gasa dutse da wuta ya yi zafi a kwashe garwashin a kwantar da su a kai fatarsu tana salewa rana na dukansu kuma ana bugunsu da bulala wani manzon Allah yana kuka yana shige su manzon Allah wata rana ya shige ya gansu a kwance ga yasir ga amaru ga babasa musaiba a'a manzala da kansa ya ce sabaran ya ala yasir fa inna mau'adakum aljanna ku yi haƙuri ala yasir ma alƙawarantarku da Allah aljanna gobe alkiyama to haka ko aka yi to wannan bayan Allah su ne su ainihin ali yasir da yasir ɗin da ba to wayannan ba amaru ɗin kaga dukkaninsu Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su da samun shiga rahamarsa da kuma wato ainihin watsar da wancan la'ananne shine Abu Jahl da jefa shi a cikin wuta shine Allah tabaraka wa ta'ala yace imalu ma shi'tum kai ku faru makata da kafirai na ko ina da kuma kowane lalatacce Allah ya yi ta hukumanci a nan ku aikata abin duk da kuka ga dama bayi an gama wa'azi kenan komai an faɗa to abin duk da kuka so ku aikata ko mai mutum yake so zai je ya je ya yi innahu haƙiƙa lamarin da sha'anin wato innahu haƙiƙa ubangiji ta'ala basirun masani ne bima ta'maluna da abin da dukkanin bayi suke aikatawa إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز Yaƙiƙa Allah ce waɗannan da suke kafircewa da alƙur'ani yayin da ainihin ya zo musu su ne kufaru makata aka zo da ƙur'ani sai na raru ɗan harisu kowa ya dinga faɗin abin da ya ga dama su abu lahabi su abu jahali su so utubatu kowa ya dinga maganganu kan qur'ani suka dinga hayaniya shine Allah tabaraka wa ta'ala shi hakika waɗannan da suke kafircewa da yin inkari ga alqur'ani yayin da ainihin ya zo musu ba komai innahu hakika shi kanka damu ya rasulullahi wannan tasaliyanci ne da hakurkurtarwa hakika shi alqur'ani Allah ya ce tabbas hakika shi qur'ani lakitabun Allah ma ya yi lamul kasami Allah ya ranyi rantsuwa wallahi ƙur'ani littafi ne fa wanda yake aziz wanda yake mabuwayi mai girman daraja
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ya ce la ya ce hilbaɗilu barna fa baya zuwa wa alƙur'ani min bai ne dai gaba gare shi wala min halfihi wala bayansa ma'ana gaban annabi annabi na nan bai ne dai kenan a gaban annabi duk sharrin da mai sharri zai yi ayoyin ƙur'ani ba sa taɓuwa ba sa jirkituwa ba sa ɓatuwa wala min halfihi wala bayan annabi ya koma gidan lahira ya ban mu da ƙur'ani dama abin da ya ban mana kenan dan daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi mana wasici da shi ya ban mana shine ainihin ƴaƴan gidansa shurafa'u da kuma alqur'ani to ba wani wanda ya isa kuma bayan annabi ya tafi gidan rahama ya tashi daga gidan turbaya zuwa gidan haske ya kuma taɓa ƙur'ani shi baya taɓuwa daga mu'jiza alƙur'ani shi baya taɓuwa yadda Allah ya ajiye shi haka yake ba irin sauran littattafai ba ne shine Allah ce la yatihil baɗilu min bayni yadayhi wala min halfihi shi ko qur'ani tanzilu abun saukarwa ne min hakimin daga ubangiji mai hikima hamidin wanda yake abun godewa da yabawa
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم da tasliyanci Allah yake ya kurkurtar da manzon Allah Allah yake saboda girman darajarsa ma yuqalu laka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abinda ake faɗa gare ka na waɗannan kafiran da duk wani mai faɗin wata magana daga ga annabi to ba komai aka faɗa gare ka ba illa ma ƙarƙila lirrusul min qablik sai abin da haƙiƙa aka faɗa ga manzanni da suka gabace ka kaga wannan raddi ne ga kufaru wanda suka yi zamani da manzon Allah Allah ya yi musu raddi kuma ya haƙurƙurtar da manzon Allah duk abin da suka gaya annabi na wulaƙanci da duk abin da suka gaya manzo Allah na raini da Qur'ani Allah ya ce kai hakuri ya Rasulullah an gaya wa manzannin da suka gabace ka abin da aka gaya maka to saboda shi girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkanin manzannin da suka shuɗe shan wahala maganganun da aka gaya wa manzon Allah duk da Allah ya ce an gaya musu ne ma'ana an gaya musu wani abu daga cikin abin da aka gaya maka amma naka shi special ne daban ne annabi muhammadu kenan yanzu zai zo ya gaya wa annabi musa magana ko annabi ibrahim ba sun tafi ba to don girman isar darajar annabi muhammadu har yau har yau gaya masa ake kowa kuma ya san wannan girma ne da ƙara kusanci ga allah da kuma isa duk annabawan da aka annabawa da suka haihuwa in dai ba waɗanda ba a haife su ba kamar Adamu amma shi su Adamu ne ya haife shi mamansa Hawwa'u ce uwanmu ta farko to ka taho har zuwa kan maman Annabi Isa annabin ƙarshe kafin Annabi Muhammadu sai da Maryam babu wata babu wani mahalukin da aka samu a cikin al'ummatan da suka shuɗe suna zagin iyayensu saboda a tsari na Allah an ka dubi lamarin ko ba nassi Allah ba zai fitar da annabinsa da zai jawo bayi zuwa kada ya tashi ba ya fitar da shi ta cikin kafirai ai ba a haka ba ko to amma kuna ji marasa rabo saboda kadarin annabi da girmansa ake buɗe baki ake zaga mana iyayen annabi ko wannan kaɗai ya isa ba wani abu ba ne nuni ne zuwa girman darajar manzon Allah sai da amina da saidi abdullahi wannan su ne tushen alkhairin duniya da lahira ba dan su ba duk halittar Allah ko farcen susa ba mai samu ba dan su ba da ba kowa to yau su aka wayi gari ana ce musu kaza kaza ko wannan ya isa ga gane girman darajar manzon Allah ne an gaya masa abin da aka gaya wa annabawa ka yi haƙuri ya yi haƙurin an gaya masa abin da ba a gaya wa annabawan ba saboda mai saboda girman daraja Allah ya ƙara annabu daraja saboda haka wannan haƙurƙurtarwa ne da Allah tabaraka ta'ala yake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma kai sani ka tabbatar haƙiƙa ubangijinka Allah lazu magfiratin wallahi ma'abocin yin gafara ne ga mumine Allah ka samu ne wazo iqabin ma'abocin yin iqaba ne mai raɗaɗi kuma ga kafirai walau ja'alnahu qur'anan jamiyan laqalu laula fussilat ayatu أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله تبارك وتعالى ولو جعلناه ƙur'anin da mun sanya shi alƙur'anin nan na manzo Allah mun sanya shi a ajamiyan ajami laƙalu da sai ka ji kafiran nan da suke inkarin ƙur'anin za ka ji suna faɗa wallahi za ka ji suna cewa laula fusila ta yato da ma an bambance mana an rarrabe mana an fassare mana ayoyi a zo mana da shi yadda za mu gane a ajamiyun wa arabiyun shin ƙur'ani ajami ne ko ko balarabe ne haka suke tambaye juna ƙul gaya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama huwa shi alqur'ani wato hudan shari'a ne wa shifa'un kuma waraka ne amma lillazina amanu ga waɗannan da suka yi imani Allah ka samu ne wallazina la yu'minuna ko nan da ba su yi imani da Allah da alqur'ani da maza Allah duk abin da za a karanta musu da duk abin da za a faɗa na alqur'ani fi azanihim waqarun akwai toshiya matabbaciya a cikin kunnuwansu wa huwa shi kuma alaihim aman saboda haka a zamanto abun makantarwa a gare su ba sa gane wa alkur'ani ula'ika waɗancananka kafirai da ba sa ganewa kuma suka makance daga barin imani da alkur'ani yunaduna da sannu za a zo ana kiransu min makanin ba'idin daga bigire wanda yake mai nisa ranar alkiyama kuma a yi hukunci gare su da abin da suka aikata ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب حقيقة الله تتبس حقيقة موسى الله منبا وموسى للتافي التوراة fatulifa fi sai aka yi sabani cikinsa walaula wasu suka yi imani wasu suka yarda daga mutanen nasa na banu isra'ila walaula kalimatun ba dan kalma ba sabaqat da ta riga ta gabata min rabbika daga ubangiji la quli bainahum da ubangiji Allah ya hukunta a tsakaninsu da an yi hukunci tsakaninsu duka kowa a take ai hukunci gare su tunda suka ƙi waɗanda suka ƙi a yi hukunci a kansu a halakar da su wanda suka yi imani kuma a bar su awa amma ba komai Allah ya ce sabaqat kalimatun min rabbika ai kalma ta riga ga ubangijinka tana nan da ya ajiye ta za ta tabbata ta aiki ga wanda duk ba su imani da abin da Allah ya aiko annabawan da shi ba tun daga annabi Musa a taura da alqur'ani duk wanda ba su imani tana ayar na nan la'amla amna jahannama Allah yake nufi min aljannati wan nasi ajma'ina dan haka ba komai duk abin da mutum yayi yayi wa innahum haqiqa su lafi shakkin min sun tabbata cikin kokonto muribin wanda yake mai mai kokontarwa min daga ainihin taura da Allah ya saukar wa Musa
man amila salihan fali nafsihi ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله تبارك وتعالى يتشي من عمل صالحا وندي أيكي نقري فلنفسه كنسا Allah ka sami aiki na ƙwarai, Allah ka datar da mu, don imaninka da yin aikinka na ƙwarai ba zai ƙarar da Allah ko mazan Allah komai ba, kai zai ƙarar kai zai taimakawa. kamar yadda kafircewa mutum da kin yarda da wahadaniyar Allah da butulcewa mutum da taɓa manzon Allah da rashin mutunci ga ba zai cuta da annabi komai ba kai za ka cuta da kanka man amila salihan fali nafsihi wannan duk ya aikata na kwarai to ya tabbata ga kansa kuma wannan fa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wannan ya muna na kuma aiki na kwarai to shi ma a kansa yi ba wanda zai cuta duk wanda ya mummuna a nan gurin ya isa wa'azi wannan aya kadai da za a ce ita kadai Allah ya saukar kadai alkur'ani ta isa wa'azi duniya da lahira duk abin da bawa zai yi ya je ya yi duk abin da kai kanka kaiwa mai kyau ne ko mara kyau ne ko mai ko mai mutum zai yi ko a mu musulmin duk wanda ya zaɓi sharri zai yi cutar bayan Allah zai yi kin biyayya ga iyaye zai yi saba wa malamansa zai a'a bayan Allah zai je samu ya ta zankada da zagi da cin mutunci da raina bayan Allah ba wanda yake yi wa sai kansa man amila salihan fali nafsi wa man sa'a fa alaiha wanda ya buna na a kansa take shi sa idan kaga bayan Allah ana zagin su ana cin zarafin su sai dai damuwa ta soyayyar mutanen Allah magadan manzon Allah amma mai zagin kansa yake zagi su kuma yana ƙara musu girma mun ji maulamu shahamada tijani ya ce wanda ya taso yana kore jama'a daga wajenmu yana zaginmu yana kore su daga ɗariƙanmu ko kar ku damu koro mana jama'a ike yana korewa kansa jama'ar haka shehu ya ce to kaga ashe man amila salihan wa man asa'a duk wanda zai zagi bayan Allah ya je ya ta zagi zagi zai dawo kansa kawai ga kaga wanda suka yi suka shuɗe ya suka ji wannan ya aikin kwarai kuma babban aiki na kwarai abin da Allah ya wajauta mana na na farilla mutum ya rike ya kiyaye hamsu salawat ya kiyaye arkanin islam ya kiyaye ya kyautata su ya tsaya a kansu kuma ya yi su dan Allah sannan ya rike sunnoni na manzo Allah cikin dukkanin ayyuka na ibada in rike sunna ta annabi mai annabi yayi mai annabi yace ayi mai akai a gabansa ya tabbatar mai sahabbansa suka yi tunda yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin addu alaiha bin nawajiz a rike da kyau magabatanmu da suka dora mu akan tafarki suka ganar da mu Allah da manzon Allah mu girmama su mu rike abin da suke dan duk wanda ya rike manyan bayan Allah nan zai ga ba kowa ya riko da shi ba da manzon Allah eh don annabi kawai su suka sani a kansu suke tarbiyyantarwa a kansu suke nosarwa su ne gundarin ahalus sunnati na hakika saboda haka yan uwa a wannan rayuwa ko mai mutum zai yi ya sani mace ce ko namiji ne yaro ne ko babba ne a mu'amala da Allah ne a mu'amala da manzon Allah ne mu'amala da bayan Allah ne mu'amala da kai da da mu'amala da matarka ko mu'amala da mijinki ko almajiri da shehinsa ko kuma mai gida da ubangidansa da yaransa a kanti ko a ofis duk abin da mutum zai je ya je ya yi ya aikata kawai man amila salihan fali nafsi wa man asa fa alaiha sai Allah ya tabbatar mana da wannan magana yace kuma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamanto mai zaluntar bayi ba duk abin da kaga sun yi kuma wato duk abin da Allah tabaraka ta'ala yi hukunci da shi to abin da suka aikata ake musu hukunci da shi ilaihi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تبع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد الله تبارك وتعالى إليه يرد علم الساعة wannan ko aya ta sauka ne a bisa masu yawaita tambayar annabi wai yaushe ne yaushe ne alkiyamar da kake faɗa ba fa imani suka da ita ba fa ba imani suka da ita ba wai tabbatar da suna neman karyatawa an daɗe ana cewa alkiyama to wai yaushe ne ne sanin ilimin alkiyama rana sa'an nan yaushe ne ne suke ta tambayar manzon Allah Allah tabaraka ta'ala ya ba da amsa alkiyama misali yanzu abinda musulmanci musulmai ma suna cikin wasu ma alkiyamar ji suke kamar labari ne ba zai zo ba don wasu abubuwan da za ka samu ma musulman suna yi na zalinta juna da cin mutuncin juna da saba wa Allah kai ka ce wanda yake yin wannan bai yarda da cewa wata rana da Allah ya alkawarin za ta zo ya hisabi ya hukunci kamar bai yarda da ita ba ne wanda yarda da Allah zai zo da wannan rana kuma can su sun karyata ne har suna tambaya wai yaushe ne ne wannan rana har suna shewa za su haɗu da junansu kai yaushe da alkiyama ne kai yaushe ne to shine Allah ya ce to ka gaya musu ya rasulullah ilaihi yuraddu ilmu sa'a izuwa ga Allah tabaraka ta'ala ake juyar da ilimin alkiyama kuma ta kharuju min samaratin min akbamiha kamar yadda aka ake mayar da abin da Allah yake fitarwa na daga ɗan itace wato ainihin daga ƙunsanta Allah tabaraka ta'ala yana fitar da wato ainihin abin da yake cikin ƙunso na ainihin na ɗan itace duka wannan sanin wannan Allah shi ne wa mata hamilu da abin da take ɗauke da shi mai ciki minin sai na daga mai ciki ciki mace ne ko namiji ne a cikin ciki Allah shi ya bar wa kansa sani wala tara'u illa bi ilmihi babu tana sauke cikin nan nata ita mace mai ciki dabba ce ko mutum ce ko ma menene sai da sanin Allah Allah shi ya san lokacin kaga ilimin alkiyama Allah shi ya sani dan itace da yake cikin kwamso Allah shi ya sani yanzu kwamson goro ina nan na dan nan in aka kai baka san kala fari ne a ciki ko baki wannan sai Allah sanin ka dai sai an bare ka gani mina kama mai hakina sannan kuma abinda mace take dauke da shi na ciki tunkiya ce ko akuya ko saniya ko raƙuma ko mace ce ko matarka ce Allah shi ya sani yawwa duk wani abin da za a yi ana faɗa ana ana yin gezin ne kawai ana faɗa amma Allah shi ya sani kuma yana nuna hakan don za ka gane Allah so da yawa za a je a yi sikanin ɗin a ce ai mace za a haifa mutum ya je tanajin haihuwar mace shi ya yi imani da abin da bature ya zo da shi tare da cewa shi ma kawai cake ne bokanci ne kawai amma sai kaga an gama tanajin dan kunne da dan sarka na yan bebi sai a zo a haifi namiji kaga anan Allah ya nuna maka shi ya san abin da matarka take dauke da shi ba injin da za a je a sa ba ko a ce maka da ɗaya ne doctor cikin nan fakato ne a kuma zuba abin a kuma juyawa a nuno a tv a nuna a sha ɗaya ne kato ne kawai ana zuwa washe gari ji mata zubo biyu ko uku ba haka ake ba ko kuma a zo a ce maka yan biyu za a haifa ka je kai tanajin haihuwar yan biyu ana zuwa a haifi ɗaya ba komai Allah yake so ya nuna mana ba mu koma gare shi shi ya sani kawai abin da da kake so roƙi Allah mata na da ciki Allah ka bani yan biyu mata na Allah kana da ciki Allah ka ban namiji ko Allah ka ban ya mace wannan duk shi Allah ana iya roƙonsa zai iya yiwuwa ɗan ɗaya ne ka ce Allah dan annabi a mai a bani biyu a juyar da su su zama biyun shi Allah an gaya wa masa dan annabi yi yake mata na na na duk maza ne Allah ina son samu yan mace ni ma to ta iya yiwuwa namiji ne biyo layi zai fito amma kana ta sujada kana salati ga annabi kana kamun kafa sai ka ga an haifan maka macen kawai shine mafita amma ba a je a ce wannan ma an je wannan zamani ya zo da shi an je an yi an baka takardar sakanin to a ajiye amma kar imanin ka ya tafi can duk abin da na'ura za ta nuna maka ka koma dai ga Allah ka saurari me zai yi Allah kuma ya mana mai kyau to kaga anan Allah gashi ya ce kuma sadan da ajiyewa saukewa cikin mai ciki ba zai sauku ba sai da sanin Allah da Allah shi ya san ranar da za ta sau ranar da ciki zai ranar da za a sauke fi qararin matin ila qadarin ma'lum fa qaddarna fa ni'mal qadirun shi da kansa ya yabi kansa zaman ɗa a ciki zuwa lokaci ne da muka ba da time da date ɗin da zai fito ba wanda ya san wannan sai Allah mu muka kaddara masa zaman lokacin kaddarawar in ya zai fito kai Allah da kansa ya ce madalla da mu masu kaddarawa sai Allah
Allahu akbar
sai bace ta ce wallahi cikin nan ya kai wata goma ni na rasa yadda zan yi an je an yi sikanin yau kwana goma sha takwas ana sauraron haihuwa shi mai sikanin din ne zai fito miki da ɗan ko wanda ya sa miki cikin Allah nawa ake yi a ciki mutum ya zauna a cikin ciki shekara da shekaru amma haƙura ma da rayuwa ana ganin ma ba za ba za ma a wannan dai ciki abokin mutuwa ne ba gamu ba shekara nawa a ciki aka kuma eh kuma a fito a ci gaba da harkoki a wani kuma za ka ga idan wallahi wani kuma sai ka gama an zo an haihu rannan ma wani yake cewa wai shekaran jiya ne ma aka yi mana wata haihuwa wani masoyi matarsa ta haihu shi a yadda yake tunanin haihuwan ma sai bayan sallah saboda askan din sun nuna kamar sai cikin can cikin shawwal ne haihuwar to sai gashi nan ran ko 20 ne ga watan nan ko ranar 24 din nan kawai aka juye aka haife da ya rikice na ce to menene ila kadarin malu eh ba komai kawai ka abin nan din abin da zaka iya shi Allah shi yake tsara wannan yawa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala izuwa gare shi ne ake juyar da sanin alkiyama lokacinta da kuma wato waɗannan abubuwan wa yauma ambaci ya rasulullahi yauma yunadihim ranar da ake kirayin su aina shuraka ina abokan shirkan nan ta da kuka hada su da ni kuka ce alloli ne kalu sai ka sun faɗa a rana kaɗin nan take wannan lokacin ma min na min shahid babu wani mai shaida gare mu mu Allah ba mu yi maka shirka ba ai ba mu da wani wannan muka hada da kai haka za su faɗa a lokacin to shi kuma Allah ya san duk abin da aka yi kuma baya man cewa baya kyalewa sakamako kuma sai yayi Allah akbar wato shi idan ta kama aje asibitin iskanin da aje duk aje amma dai a dogara daga Allah a dogara da Allah a barwa Allah harkar nan tasa ce eh ba wanda za a je a kai a ce yanke abin da likita yace shine ba shi ma likitan ƙarya yake ya san bai sani ba za ka gani ne kawai dai ga shi nan dai sai dai imani
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
Allah ya ce abin da suka kasance wato ainihin suna bautawa tun gabanin zuwa wannan rana shine alkiyama da aka tuhume su ina waɗanda kuka shaida su kuka bauta suka ce wai babu wanda suka bautawa to wanda suka bautawa na gumakan nan dalla ya ɓace anhum daga barinsu min ƙabalu sun yi wannan bauta ne tun gabanin zuwansu a duniya to gabaki ɗaya abin ya ɓace daga barinsu su ne gumaka kuma ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye su ina suke a wannan rana sun ɓace daga barinsu wazannu kuma su a wazannu suka kuma tabbatar wannan zaton ba na zato ba ne na ta ne sun tabbatar a wannan rana su kufaru dinnan sun tabbatar wato malahum min mahais babu mabauda da maguda daga a gare su na zuwa wato daga barin fadawa azabar Allah sun tabbatar na an damke su ba saboda haka suka kama kama kame har da ƙarya a cikin maganganun nasu cewa wai wai wanda muka bauta ba wani bauta ba wanda muka bauta a sun dai kamu ne kawai ranar Allah ya damƙe su
la yas'amu linsanu min du'a'il khair wa in massahu sharru fayausun qanud Allah ya ce kuma wato shi al-insanu mutum shine kafiri la yas'amu babu yana kosawa wato min du'a alkhairi daga roƙon alkhairi a bashi kaza kullum a bashi kaza dukiya lafiya baya gushewa daga wannan da isan da cikin alkurani za ka ga kafirai ake nufi to a wannan ɗabi'ar ta haɗe da ma kafiri da ba kafiri ba kullum mutum baya ƙosawa da neman alheri a samu kuɗi dai a samu lafiya kullum dai a samu dai yalwa kaza kaza amma wa in masa sharu idan kuma kishiyar alheri ya same shi shine ciwo ko talauci ko wani tsanani sai ka same shi fa ya osu yana mai ɗebe ƙauna yana mai yana mai disantawa kanuɗin mai ɗebe ƙauna daga wato samun rahama to wannan kuma sufa ta ƙarshe ƙosawa da ɗebe ƙauna daga barin samun rahama ita ce wannan da kafiri ne ya zama ya keɓanta da shi yawwa al'insan kenan saboda haka siffar ta kafiri ne kullum neman alheri kullum a bashi kullum a bashi alheri kullum kuɗi kullum komai dai to a nan wanda ba kafiri ba ma ya yi tarayya da ainihin wato kafiri a nan har musulmi ma kullum yana neman abubuwa a bashi dai a bashi to amma idan sharri kuma ya samu shi sai ya ɗeba ƙauna babu shi babu samun rahama babu shi babu samun kuɗi shi har yau kaza kaza to wannan siffar kuma kafiri ne yake ɓanta da shi saboda Allah ya bamu koyarwa ya hana mu daga mu mumine daga barin ɗaya ƙauna daga samun rahamar Allah komai girman abin da kake so komai nauyinsa komai ganin nisanka daga barin abin in dai Allah na nan ka sa rai kawai za ka samu la taqni domin rahmatillah haka Allah ya ce kai tsammanin samun alkhairi daga wajen Allah abin da yake hannunka ka zama kayi kana'a ka wadata da shi saboda me saboda Allah amma kar ka zauna a tsammani kana hangen wane na da shi yaushe zai bani wane na da shi yaushe zai bani in bar Allah kenan to in ka zama haka ba za ka samu yin kana'a ba shi ko kana'a abin da bawa ya samu daga Allah ko kaka yake sai ya ji shi ya zama maya maya ya ishe shi shine mala yake cewa wal abdu hurrun in qana ko wal abdu hurrun in qana wal hurru abdun in tama bawa ya ɗane cikakke idan ya kana'a ya yarda da abin da Allah ya bashi amma ɗa mai daraja ba bawa ba in ya zama tsammani yake ya samu daga wajen wani Allah ya zama bawa to Allah ka ba mu dacewa na'am ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
الله يجي ولئن أذقناه إذن حقيقة تبس لا بنا رنصواني والله موسى الله إذن مكتن تنامسو وتوصوا باينا رحمة الرحمة shine muka ɗanɗana musu rahama lafiya muka ba su wato wadata da mazaunai gidaje masu kyau ko mai lafiya muka ɗanɗana musu kaɗan rahmatan mai na rahama daga wajenmu min ba'da barra bayan tsanani da suka fito daga ciki da bala'i masadhu da ta shafe su la yaquluna zaka ji suna faɗi sai haza wanda ya samu haka sai haza li wannan ainihin nawa ne kawai ba sa tuna Allah ma kawai wannan azali ne wannan nawa ne azali wannan nawa ne ainihin abin da Allah ya bani dinnan ba za su mai da wannan baiwa zuwa ga Allah ba bayan sun san a halin da suka fito na wahala da halin da suka fito na damuwa amma Allah ya ba su su kuma suna koma suna cewa wannan ainihin nasu ne wannan ba haka lamarin yake ba kuma a zannu babu ina zaton asa'ata amma za ka ji dan daɗi da isa da jin nishaɗin cewa su ba dama ne kaji na cewa ba ma na zaton alkiyama za ta tashi kawai faɗa ake yi ba komai kawai kuma yi zaman mu a ci gaba da harka kawai wannan saboda daɗin da ake ciki to da yawa za ka ga wasu ba faɗin wannan suke ba kufarun da suka yi faɗa da Allah da manzon Allah suka fito fili su suke furta wannan amma yanzu wasu a cikinmu ba su furta ba saboda a zahiri sun zama musulmi sun miƙa wuya amma zuciya da aiki yana nuna suma akan hakan ake Allah ka kiyaye mu bai kamata ba kuma mumini ya dinga mancewa da Allah ko da ranar tashin alkiyama a kullum mai koyi da manzon Allah duniya da lahira tasa ce dan shi aka yi san sa kake yi ka tsira ka tserar a duniya ko a lahira amma kalli na annabi kullum yake tsoro yake firgita yake firgitarwa da alkiyama wanda mun ga ruwayar sai da Aisha ce idan hadari ya taso manzala baya zama ya shiga ya fita ya shiga masallaci ya fito yana zikiri yana ambatan Allah ya rasulullahi ka zauna ka huta ya ce a wannan hadarin bai sani ba ko alkiyama ce za ta tashi tare da cewa shi fa basirun bisirril gaibi ne mu akewa da mu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yake nosarwa da yadda lamarin yake ta saboda haka yan uwa amma ka ga yadda za muke shanka cewa mutum ya za sai a yi hadari a yi ruguguguma yana bacci wani waje ma a gidansa ya rushe ma bai sani alkiyama ma alkiyama gidanka ma ta tashi baka sani ba saboda tsananin gafala a cika ko Allah ka ƙara ga annabi daraja ka ƙara ba mu ganewa don albarka annabi Allah ya ƙara alhamdulillah fatiha salatul fatiha